اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول ما تبارك وتعالى لباب بكم دعوة don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yau muna goma ga watan al-muharram wanda ya hijira annabi sallallahu ta'ala sallam dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da ashirin ga watan tara miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalamu dubu biyu da sha takwas muna dai cikin kitabul hajji littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen hajji ko hukunce-hukuncen da ke da alaka da hajji to ciki muke watan mun kwana a babin babu man qaddama da'fata ahlihi bilailin babin wanda ya gabatar da masu rauni daga iyalansa su bar musdalifa tun cikin dare don su iso wajen jifa kafin gumuzu ya yawa kafin cinkosu ya yawa a wannan rusa ce to a cikin muke hadisin babin musali ba sai lokaci na in sha Allah za mu ci gaba حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن وابن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت ان حسنا زوجته النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجميل وكانت سيدة سبعة فأذن لها
حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت استعملت سودة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة صفا فعمل لها الإمام البخاري رحمه الله يجي محمد بن كثير يا مسلم شيخ مشي أخبرنا سفيان سفيان يا مسلم قال حدثنا عبد الرحمن يجي عبد الرحمن يا مسلم هو ابن القاسم شين ابن القاسم أن القاسم يا كربود القاسم فمحمد أبو بكر أن عائشة شيخ مالك أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تجي استعملت سودة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أم المؤمنين سودة أجيب من عائشة تتش أم المؤمنين سودة استأذنت تاني بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع درن جمع شيني واتن مزدلفة درن مزدلفة to umul mina sauda ta nemi izinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to kaga nan ba a faɗi izinin ba kawai da yanci ɗani mai izini amma mai tuni ma izini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an tadfa a qabla hammatin nasi wanda sai can a cikin hadisi na gaba za a yi bayanin an tadfa a qabla hammatin nasi shine ta tashi watan ta gaba ta kabur musdalifa ta taso wajen jifa tun kafin cinkoso shi na abinda ta nema na izini to sai mun nuna Aisha take dalilin da ya suni na sauda ta nemi wannan izini ta nemi izinin ne wa kanat thaqilatan thabta wa kanat ta zama thaqilatan tana da jiki ita ummu min sauda tana da jiki ne shine dalilin da yasa ta nemi wannan izinin kaga lokacin da za a taso ya kace tare da ita za a zo za a tsere mata domin wanda ke da jiki bai da saurin tafiya sannan kuma sai aka ƙara fassara faƙilatan ko kuma dalili na biyu ya ce sabdatan kuma mai nauyin jiki
gata tana da ƙiba sannan kuma tana da nauyin jiki tsafta ai baɗi a taharruk in za a zabura tana da nauyin zabura tana da nauyin zabura shine ma'anan sabda wata riwaya zai ce sabda wata kuma ya ce sabida bi kasri alba'i ko kuma bi sukuni alba'i sabda ko sabida fa azina laha wannan uzuri nata ummu na Aisha tace sai manzo Allah sallallahu alaihi yayi izini gare ta sai ta buru Muzdalifa cikin dare dan ta taso wajen jiba kafin cinkoso mutane kaga dai shine mutabaqa sababu man qaddama da'afat ahlihi bi laylin
حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد بن أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلنا المختلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجه أن نبقى قبل حضرة الناس وكانت امرأة بريئة فأذن لها فدفعت قبل عقبة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نعل ثم دفعنا بدفعه فلعل أكون إن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت زوجته أحب إلي من مفعول به
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نزلنا المزدلفة فاستعذنت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفئه فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما استأذن السودة أحب إلي من مفروح به فنن حديثي إمام البخاري أبو نعيم الفضل بن دكين يا ذن تدم قال حدثنا أفلح بن حميد يجي أفلح بن حميد يا ذن تدم أن القاسم بن محمد يا جدك قاسم بن محمد أبو بكر كان daga cikin manya-manyan fuqaha'u guda bakwai din na Madina Qasim ibn Muhammad manya-manyan malaman Madina fakihai da ake ce mu fakihai bakwai na Madina yana daga cikin sannan an Aisha shi kuma ya ji daga ummul mu'minin Aisha ya uwar mahaifinsa goggon sa kenan an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace nazalna al-muzdalifata mun sauka muzdalifa fasta'adanat an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam saudatu an tadfa ummul mu'minin sauda sai ta nemi izini ga annabi sallallahu alaihi wasallam an tadfa qabla hatmatin nas ta taso ta baro muzdalifa ta tunkudo daga muzdalifa gabanin cinkoson mutane shine ma'anar hatmatin nasi cinkoso ko gogoriyo ko matsatsa shi ne istihami ne shi ne hakmatin nasu wa kanat imra'atan bati'a sannan kuma bugu da ƙari kanat ta zama imra'atan mace ce bati'a mai nauyin jiki saboda tana da ciki da haka sai ta zama bati'a ba ta da sauri a hankali a hankali take tafiya saboda nauyin jiki فأذن لها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمت إذني فدفعت قبل حطمة الناس سيتبرو مزدلفة تتنكدو تتابد مزدلفة تنقبان حطمة الناس قوري متانيكو تنكوسنسو وأقمنا حتى أصبحنا نحن sannan wa aqamna mun kuma sai muka taso wa aqamna sai muka tsaya a can a muzdalifa kiran ba mu taso ba nahnu mu inji mu Aisha kaga ita mu sauda ta taso amma mu muka zauna can muka tsaya can a Muzdalifa nahnu hatta asbahna nahnu har muka wayi gari ma'ana asuba ta yi thumma dafa'na bi daf'ihi sannan muka taso bi daf'ihi da tasowar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya taso lokacin muka taso amma ummul mu'minin Aisha tace fala an akuna ista'adantu Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kama ista'adanat saudatu habbu ilayya min mafruhin bi a ce watan na nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam ni ma in baron kamar yadda sauda ta nemi izini na tabaron to yin neman wannan izini a habbu ilayya da na yi shi da shi ya fi soyuwa gare ni min mafruhin bihi daga dukkan wani abin da za a yi farin ciki da shi ko menene kaga ita ma ta so a ce ita ma ta yi nemi izini na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ummul mu'minin sauda ta nemi izini to yanzu dai mudabakar hadisi da tarjama shine gabatar da iyali ko da'afata ahlihi wanda ya gabatar da raunana ai kaga cewa jiki zai hana a yi tafiya shi kuma abinda zai hana a yi tafiya ana kirga shi a cikin lura to don haka da'afata ahlihi marasa lafiya suna ciki masu nauyin jiki suna ciki kankana suna ciki tsoffi suna ciki duk suna cikin da'afata ahlihi don haka ga umarni da sauda ta nemi izini wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gabatar da ita ma'ana ya mata izini ta gabato zuwa wajen jifa tun cikin dare ba su tsaya su kwana ba a muzdalifa shi ne abin da wannan yake karanta wa ta babun mata yusalli al-fajr jam'i
babu salatil fajr bil muzdalifa kuma ya ce babun mata yusalli al-fajr bi jam'in mata yusalli al-fajr bi jam'in باب من يصلي الفجر بجمع باب متى باب صلاة الفجر بالمزدلفة كويس wannan nusha ce nusha ce wata nushar arwaice ta da wannan lafazin wata nusha babu man yusalli fajra amma dai al-imamu badruddin al-aini yace wal awwal asl wannan na farko ya dai cewa babu salatul fajr bil muzdalifa wannan babi na karantar da sallar asuba a muzdalifa in an kwana a muzdalifa yaushe ake sallar asuba ita sallar asuba yadda aka saba ta kullum haka ake yin ta ko a muzdalifa ko akwai canji a muzdalifa na sallar asuba wannan abin da babin zai karanta kenan wannan abin da tarjumar za ka karanta kenan
حدثنا عمر بن حفص ياسر حدثنا أبي حدثنا أعمش قال حدثني قمار عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا علي قال حدثنا عمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والإشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها watan al'imam bukhari rahimahullah da ya aka da wannan tarjama da za ta yi bayani akan sallar asuba in an kwana a muzdalifa yaushe ake ta yadda aka saba yin ta bayan alfijir ya hito da ɗan lokaci kaɗan sannan sai a yi ta ko ko duk lokacin ta miƙaƙe ne wata har gari ya sarare kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yace ma baina hazaini waqtul laha haka ne ko ko akwai canji a muzdalifa to shine sai ka wannan hadisi na Umar ibn Hafs ibn Giyas qala abinda Umar ibn Hafs ibn Giyas yace qala haddathani abi yace babana ya zantar da mu shine Hafs ibn Giyas din qala yace haddathana A'mash yace kuma yace Sulaiman al-A'mash ya zantar da mu qala yace haddathani Umara yace Umara ibn Umair ya zantar da mu at-Taymi Umara ibn Umair at-Taymi ya zantar da mu an abdurrahman shi kuma ya je daga watan abdurrahman ibn yazid an-nakhai dan uwan aswad ibn yazid an-nakhai ne an abdullahi radiyallahu ta'ala anhu qala shi kuma ya ji daga abdullahi ibn mas'ud yadda Allah tabbata gare shi qala yace ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam salla salatan bighairi miqatiha illa salatayn abinda Abdullahi bin Mas'ud yace ban taba ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba lokacin da ya saba yin ta ba sai salloli guda biyu bighairi miqatiha ay bighairi waqtiha ba wakacinta ba ba ana nufin ba wakacinta ba lokacinta bai riga shigo ba a'a a bi ghairi qatiha ba lokacin da aka saba yin ta shine ma'ana yace sai salloli guda biyu illa salatayn sai salloli guda biyu jama'a bainal maghrib wal isha'i wa salla al fajr qabla miqat annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar arfa ya hada tsakanin magriba da isha'i a musdalifa kaga kenan an jinkirta mai magrib sai lokacin isha'i sannan aka haɗe su aka yi magriba da isha'i wa sallal fajr qabla miqatiha sannan sai sallaci asuba qabla miqatiha gabanin wakatinta ba ma'ana haka kafin alfijir ya fito ba a'a ba na nufin kafin alfijir ya fito ba ai ta kasan sallar asuba wakatin da bai shigo sai alfijir ya fito daga hudu alfijir wakacin asuba yayi to abin da ake nufi ghairi wa qabla waqtiha gabanin wakacinta da aka saba an saba sai alfijir din ya hito ya dan wuce kaɗan sannan sai a fara kaga ba daidai lokacin toshi ba amma wannan abdullahi bin mas'udin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam alfijir din na na hudowa yana kallon asubar lokaci guda zuwa to wannan ba haka aka saba abinda aka saba sai bayan alfijir din ya fito sannan za a yi sallar yace to sai a muzdalifa a asubahin da aka kwana a muzdalifa to ita kan alfijir din na fitowa ana sallar asubar lokaci guda lokaci guda to shine qabla miqatiha ay qabla waqtiha al-mu'tad ba qabla tulu al-fajr ba ba gabanin fito al-fajr ba a'a gabanin fito al-fajr wannan mujma'un alaihi bai halatta ai sallah asuba wannan lokacin to haka ma imam an-nawawi yace qabla miqatiha ay qabla waqtiha al-mu'tad la qabla tulu al-fajr gabanin dai fito gabanin lokacin da aka saba yin ta gabanin lokacin da aka saba yin ta kamar wata kila al-fajr na hitowa biyar daidai sai ce biyar da minti biyar biyar da minti uku biyar da minti biyu kaga bayan fito alfijir kenan amma alfijir din na fasowa ana tada to kaga wannan ba haka aka saba ba shine ma'ana qabla miqatiha
حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا وصلى وصلى صلاتين كل صلاة وهلها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائم يقول طلع الفجر وقائم يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين ولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يقسم وصلة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أدبر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أصاب الحالة أصاب السنة فما أدري أقوله كان عذرها أم دب عثمان رضي الله عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجنا مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والإشاء والأشاء بينهما والأشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر ثم قال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والإشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يؤتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أصفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أقوله كان أسرع أم دفء أثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة الأقبة يوم النحر وأن الحديث إمام البخاري عبد الله بن رجاء يا ذن تدم قال حدثنا إسرائيل شيكم إسرائيل يا ذن تدم شين إسرائيل بن يونس شيكما watan al'abi ishaq ya karɓo daga kakan shi abu ishaqa shi ne amurubnu abdullahi subai shi kuma abdurrahman ibn yazid ya karɓo daga abdurrahman ibn yazid na kai kale ce kharajna ma'a abdullahi radiyallahu ta'ala anhu ila makka mun fito tare da abdullahi ibn mas'udin zuwa makka ثم قدمنا جمعا sannan sai muka gabato jam'an muzdalifa fa sallu salataini sai ya sallaci salloli guda biyu shine magriba da isha'i sune salatai ne kulla salatin wahdaha bi adhanin wa iqama shi abdullahi bin mas'udin kowace sallah ya sallace ta da kiran sallata da iqamata kaga da shine wasu suka kafa hujja cewa ko da za a yi hada din tsakanin magriba da isha'i kowace za a yi mata kiran sallah kowace za a yi mata iqama kamar sabanin malamai sabanin fahimta na malamai da aka gabata satin da ya gabata masu cewa kowace za a yi mata kiran sallah da iqama ko kuma masu cewa kiran sallah daya iqama biyu ko kuma wanda suke cewa irin wannan kowace da iqama da kiran sallah wal asha'u bainahuma sai abdullahi bin mas'udin yayi fasli ya rarrabe tsakanin magriba da isha'i ana gama magriba sai ce to a kawo abinci da aka kawo abinci ne a sha kalacin dare shi aka ci bayyana kuma tsakanin magriba sai da aka gama kalaci na dare sannan aka tashi aka yi isha'i kaga an yi fasli tsakanin su kenan wal asha'u bainahuma asha'u kalacin dare isha'u sallar isha'i aje abinda kawai bambanta su wasali wannan wasali kasa wannan wasali sama asha'u abincin da ake ci da daddare kalacin dare kenan abincin dare ثم صلى الفجر حين طلع الفجر سنن عبد الله بن مسعود يصلاتي الفجر معنا صلى الصبح itace fajar ai salat alfajr itace fajar sai sallaci sallah asuba hina tsala alfajr daidai lokacin da alfajr ke ba ba'da tulu al-fajr ba a'a hina lokacin da al-fajr din ke fitowa ke hudowa to lokacin sallata qa'ilun yaqul har ma akwai wasu inda suke cewa watan saboda sun saba sai ya dan hito da mintota sannan wani ma zai tantance da shi har ma suna cewa dal al-fajr al-fajr ya hito wa qa'ilun yaqulu wani ma na cewa lam yatlu al-fajr a'a al-fajr kan bai hito ba ثم قال سمع عبد الله بن مسعود يجي إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال سندي مايكي صلى الله تعالى عليه وسلم ياتي إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان سندي صلوا لنا غدابي أن تنزل لوكتا سوء ما أنا مغربا إن تكي دتا فاتي رانا تفاتي أسأل الله مغربا أما كاغنان za ta faɗi a arafa amma ba za a sallace ta ba sai a muzdalifa ko za a kai nawa na dare to kaga huwilata fi hadal makan to wa inna salloli ne guda biyu da yake huwilata sallallahu ta'ala alaihi sallam an canza lokacin su a wannan bigirin yace al-maghriba wal isha'a maghriba da isha'i fala yaqdamu an-nasu jam'an hatta yu'timu mutanen da suka tsaya a arafa ba za su gabato musdalifa ba har sai lokacin isha'i yayi ka ko da za su zo musdalifa lokacin isha'i yayi shine ya kaddamu nasu jam'an duk inda aka je faɗi jam'an din nan muzdalifa ya nufi hatta yi utimu har sai lokacin atama ya yi shi ne lokacin isha'i wa salatal fajri hadhihi sa'a ta biyu din ita ce sallar asuba a wannan lokacin ina ya tso lokacin da alfirin ke fitowa shine ma'ana hadhihi sa'a thumma waqafa hatta asfara sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya tsaya hatta asfara thumma qala ko kuma abdullahi bin mas'udin wa kafa ya tsaya in ji watan rawi ci abdullahi bin mas'udin ya tsaya a masharul haram kenan inda an ji bayan an sallah asuba inda ake tsaya a masharul haram a ta zikiri a ta addu'o'i واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس to sannan sun mawaƙafa sannan ya tsaya hatta asfara har gari ya fara sararewa gari ya fara wayewa sun maƙal sannan abdullahi bin mas'udin ya ce lau anna amiral mu'mini da afada al'ana asaba sunna da amirul mu'mini da sayyidina usman kenan watan zai tashi yanzu daga muzdalifa a tasan wajen jifa to an yi daidai da yadda manzo Allah ya asaba sunna da amirul mu'minin zai yi haka asabus sunna kaga ma'ana anan Abdullahi bin Mas'ud yayi magana yayi bayanin abin da ya daidai da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma cikin ladabi da sarki musulmi cikin ladabi da tausasawa a cikin zance ga sarki musulmi fama adri a qawluhu kana asra am dafu usmana fama adri ban yi sani ba in jirawi wasu kuma suka ce kuma da al'allamutul karmani ya ce magana abdullahi mas'udin ce wasu kuma suka ce a'a ba magana abdullahi mas'udin ba ce eh ba magana abdullahi mas'udin ba abdurrahman ne yazid an-naqi magana shi ce yace ban yi sani ba akana a fama adri a qauluhu man nan maganar da abdullahi mas'udin ya faɗa kana asra'a ita ta fi sauri am dafu usmana ko tashi da zabar sayyidina Usmanu har na rasa wanne ne ya riga wani maganan nan ta cewa law anna amiral mu'minin afada afada al'ana asaba sunna ita ce farko ko cirawa sayyidina Usman ita ce cirawa wasu ka ce dai mubalaga ce a cikin sayyidina Usman bai yi wata wata ba bayan wannan magana da Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa saboda ni saboda kwaɗayin ya dace da sunna ta ma'aiki sallallahu ta'ala da yusuf falam ya zan bai gushe bai yulabbi abdullahi ibn mas'udin bai gushe bai yulabbi yana talbiya hatta rama jamratal aqaba yawm an-nahr bai gushe bai yana talbiya har sai da ya jefi aqaba wato yawm an-nahr ranar sallah kenan dama ranar sallah din ne kenan an kwana jiya arafa an zo muzdalifa an tsaya arafa jiya an zo muzdalifa an kwana an waye gari yawman nahri ranar suka ita ce ranar sallah yawman hajji akbar to yace bai gushe ba yana yi sai da yake fi akaba ranar jifa ta farko akaba kada yake jifa domin jifa uku ce akwai ula akwai usta akwai akaba ula wusta aqaba jere suke haka abubuwan da ake jefar duwatsun da ake jefar uku ne na farko wanda za a fara tarawa ula sannan na tsakiya wusta sannan na ƙarshe aqaba to a ran nan duk za a wuce ula a wuce wusta sai an je aqaba sannan ita za a jefa ran ita kadai aqaba kadai za a jefa wansa hake ne in an zo sai a yi tafsiri a fara da hula wasu tasan na akaba an gaba haka duk kwanukan jifa da za a yi amma ran nan da haka ake ji mata jamratul akaba jifa akaba wannan ita kadai ce za a jefa a ran wannan kaga wannan hadisi ya karantar da lizimcin yin talbiya ko kuma lizimtar talbiya har a kai jifa domin akwai maganganu yaushe mahajjici ke yankewa daga talbiya yaushe ke yankewa daga talbiya wasu suka ce zai yanke daga talbiya ne a lokacin da ya yi jifa in yana yin jifa ya aje talbiya ya aje labbaik Allahumma labbaik yana yin jifa wannan shi ya karwai daga Abdullahi Mas'udin gashi nan kaga Abdullahi Mas'udin falam ya zalmi labbi hatta rama jamratul aqaba don haka Abdullahi Mas'udin da Abdullahi Abbasin abinda suka tafi akan shi kenan irin su Atta ibn Abi Rabah Tawus ibn Kaysan ibn Abi Layla da Sufyan al-Thawri ibn Abi Layla Sufyan al-Thawri Abu Hanifa Imam Shafi'i Ishaq ibn Rahway duka sun tafi akan yana yanke talbiya ne a lokacin da yayi jifa da an yi jifa an aje talbiya kenan aje talbiya da an yi jifa aje talbiya amma wasu karwaita kuma karwaita daga sidna ali cewa yana rizimtar talbiya ranar arfa har rana ta gota daga tsakiyar sama ta yi zawali kenan da ta gota daga tsakiyar sama wasu ka ce idan gabat in rana ta faɗi ya bar talbiya wannan shi kuma watan abinda kamar yadda zuhuri ya ce shi ne abinda aikin watan sinna bakar yadda sinna alke haka sinna bakar ke sinna umar sinna usman sinna ali haka imam malik ya ce wa hadha al-amru alladhi lam yadhal alayhi ahlu al-ilm bi baladina wannan shine abinda malamai watan basu gushe ba suna akan shi bi baladina a garinmu shi ne a abin nan madina in ji imam malik wannan dai sannan kuma su kan da suka ce za a bar talbiya ne in an yi jifa to farkon jifar shi ma na aka samu sabani wasu suka ce ana jifa ana jefa dutsen farko an ajiye talbiya domin akwai nususun da suka tabbatar da bi awwali hasatin dutsen farko na dira an aji lafai kalafmar bai wasu kuma suka ce a sai an gama jifar nan dutsi bakwai din nan an kammala shi sannan shi ma dai sabani ne wallahu a'lam na'am
babun mata yudfa'u min jam'in babun mata yudfa'u min jam'in ko mata yadfa'u min jam'in eh wanda zai gan shi ya kawo shi bina majhuli mata yudfa'u yaushe ake tasowa min jam'in daga muzdalifa ko mata ya mata yadfa'u min jam'in yaushe mahajjaci bina ma'lumi to za a kaddara mata yadfa'u alhajju min jam'in in an ce yadfa'u amma mata yudfa'u yaushe mahajjata ake tasowa ce min jam'in daga muzdalifa
حدثنا حدث بن هاني حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمر بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجنب الزرع ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يقيمون حتى تدلوا الشمس ويقولون حتى تدلوا الشمس ويقولون عشر سبيل وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تدلو الشمس
in yayi faɗuwar rufu'i biyu to a mai da shi guda in kuma guda ne to shi ne daidai saboda sabiru ma la yansarifu ne ba za a faɗi gare shi ba sai dai ashirik sabiru حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق سمعت أمر بن ميمون يقول شهدت أمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرك السبيل وإن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس وأن الحديث إمام البخاري يجي حجاج بن من هالي يا تدم قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا تدم عن أبي إسحاق ya karbo daga abi ishaqa shine amr ibn abdullah as-subai'i shi kuma yace sami'tu amr ibn maymun naji amr ibn maymun yaqul yana cewa shahidu umara na halarci sayyidina umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu salla as-subh bi jam'in ya sallaci asuba bi jam'in a muzdalifa ثم وقف سنن يطاء مشعر الحرام ينا تأدعى ينا تذكري فقال سيدنا عمر إن المشركين كانوا لا يفيدون حتى تطلع الشمس قائد المشركين الجاهلية إن سنزو هجي سكا تايا سكا كوانا مزدلفة باس برو مزدلفة باس تاسو وشيني لا واتن لا يفيدون حتى تطلع الشمس سيرانا تابتو كررا سنن سبر مزدلفة wai kudun suna cewa a shirika tsabiru ya ce tsabiru ka hudu ai ma'ana ya tsabiru dutse ne tsabiru dutse ne yana nan in mutum ya baro wata musdalifa in ya taso kamar hannun hagu yake hagu da mai baro musdalifa yake shi tsabiru ga hanya ga yanan to a hannun hagu yake ala yasari zahibi ila mina ko kuma a haguda mai tafiya zuwa mina mai tafiya zuwa mina ai ka san burin musulifa mina za a ko to in za a wo mina din nan to yana nan a hagu nan sabiru yake to shine ce adil ashril ka hudo wasu kuma su ce rana ta hudo kanka ya sabiru an yi fasarori da yawa sai imam al-qadi ya faɗi fasarori na malamai akan ashirik ya tabiru akwai maganganu da yawa ko kuma ka shigo lokacin huduwar rana ya tabiru ko kuma rana ta hudu kanka ya tabiru duka an yi fasarori da yawa akan shi to gaji abin da suke faɗa lokacin jahiliya don haka waɗannan nabiya sallallahu ta'ala sallam khalafahum sayyidina umar ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala fa mi sai ya saba musu a cikin baro muzdalifa lokacin rana ta fito yana baruwa kafin rana ta fito amma gari ya waye gari ya waye amma rana ba ta fito ba gari ya waye sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya baro tun kan rana ta fito ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس شين سبورة sai manzo Allah ya saba musu sai yana baro muzdalifa yana kwararowa yana malalowa daga muzdalifa zuwa mina kabla an tuba shan tun gaban rana ta fito kaga an saba ma mushrikai yadda suke a jahiliya kaga nan miye menene wannan hadisi ya karantar a sanin lokacin tasowa da muzdalifa a taso mina shine mata yudfa'u min jam'in ko mata yudfa'u min jam'in
باب التلبية والتكبير غداة النهر حين يلغي الجمرة والارتداد بالسيف باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يلمي الجمرة والارتداد في الصير الإمام البخاري رحمه الله يجي wannan babi zai yi magana akan talbiya da kabbarbari sahiyan nan ta sallah shine goma ga zulhajji ranar jifa ranar sallah ka ce yawan nahri hina yarmil jamra lokacin da yake jifa watan jamra jamatul aqaba wal intidafi fi sayr da kuma kuturnawa a cikin tafiya kuturnawa goye wani akan dabba shine kuturnawa a goye wani akan dabba saboda hukuncin goye wani zai zo manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya goye fadlun batin a safiyar sallah ranar arfa da aka baro arfa zuwa muzdalifa watan usama ya goya usama bin zaid ya goya da safe kuma abdullahi ibn abdulnu abbas to
حدثنا أبو حدثنا أبو عاصم بن الضحاك بن مخلد أخبرنا ابن جريج عن أداء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عذب الفضل وأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن أطائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا أبو أبو عاصم يجي أبو عاصم يا ذا الدم وانين أبو عاصم شين الضحاك شين الضحاك بن مخلد قال يجي أخبرنا ابن جريج يجي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أخبرنا يا بام لاباري أن أطائل يا كربود أطاء بن أبي رباح عن ابن عباس شيكم يا جي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ويا كربود عبد الله بن عباس yadda Allah tabbata ga ɗan da uban annan nabiyya sallallahu ta'ala sallam ardafa al-fadla wa akhbara al-fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta ramal jamra yace annabi sallallahu ta'ala sallam inji Abdullah ibn Abbas manzo Allah sallallahu sallam ya goya Abdul ya goya Fadl ibn Abbas akan abin hawashi kasuwa din wanda manzo Allah sallallahu sallam ya haji akan ta to sai ya goya Fadlu bayan shi an da yi bayanin wani irzafi ko irtijafi yadda yake kamar goyo a mashin kamar goyo a keke shi ma a dabba ana irin wannan goyo to irin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa fadlu to fa akhbara al-fadlu ibn abbas yace sai fadlu ya ba da labarin annahu lam yazal yulabbi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai gushi ba yana talbiya hatta ramal jamra har ya je fi jamra da ka suka ce har ya je fi jamra aka ce tun da har ya je fi jamra aka ce sai an gama jifar gaba ɗai sannan ake bari talbiya wasu suka ce kawai akwai riwaya da ta ce har sai da ya je fi tsakuwa farko ta jifa a kaba suka ce to wannan riwaya tana da akwai magana kanta akwai magana akan wannan riwaya din eh hatta ramal jamra to anan za a ga in an lura da dukka ita tarjamar tana magana akan abubuwa guda uku ne kaga dai babu talbiyati wa takbir talbiya labbaik allahumma labbaik ayi zuwa ƙarshe sannan takbiri kabbar bari gadatan nahri kiliyar jamra sannan wal irtidati goyawa akan dabba to yanzu an ji talbiya walam yazal yuladdi ko falam yazal yuladdi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasu annahu lam yazal yuladdi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai gushi mai na talbiya kan talbiya ta to sannan arjafa al-fadla shi ma ka ji irtidabi ya to to sauran kabbara ba ambaton kabbara a cikin hadisin حديث الباب بعضة كبرة أما كما أترجمة أن أمبش كبرة ذاك سكتي منيني دليلي إن ألمي دوغر دون حديث باب كبرة أجيكي وسو سكتي وتكيلا الإمام البخاري يا داسو شني يزم مختصري من الطويل أقول حديثي دوغو وندي يكون كبرة amma ya yi ikhtisarin shi daga wancan dogon hadisin don haka shi har yanzu kallon shi yake a matsayin shi yana dogon hadisinsa don haka sai ya yi hukunci a kan shi wasu kuma suka ce a zai iya yiwa al'adar bukhari ce wadda dama can yakan ambaci wata yakan gini tarjama kuma cikin tarjama ya yi ishara zuwa ga wani hadisin da ba zai kawo shi cikin tarjama ba karar sai dai ishara don haka kai mai bincike sai ka tashi tsaye ka binciko inda aka yi maganar takbiri a nan alimam bukhari ya saba haka a tarjama ya faɗi abu amma a hadisul babi ko a hadisul babi za ka ga babu su karara ishara ce zuwa ga akwai inda suke don haka ka tashi ka yi bincike ka gano wasu suka ce shi ne dalilin da ya sa aka samu wannan sabon to
حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن يونس العين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنه كان ركب النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أدب الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة
حدثنا زهيركم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أن يونس الأيلي عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان ردف النبي ردف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يلبي حتى رمى جمرة الأقبة الإمام البخاري رحمه الله يتحدثنا زهير بن حرب يجي زهير بن حرب يا ذا التدم قال يتحدثنا وهب بن جرير يجي وهب بن جرير يا ذا التدم قال يتحدثنا أبي babana ya zantar da ni ko ya zantar da mu an yunusa ya karbo daga yunus ibn yazid al-aili shi ne al-aili an yunus al-aili an zuhri shi kuma ya karba daga muhammad ibn muslim ibn shahab al-zuhri an ubaidillah ibn abdullah ya karbo daga ubaidillah dan abdullah ibn utbah ibn mas'ud an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya ji daga Abdullahi ibn Abbas da Allah tabbata gare shi anna Usama ibn Zaid yace sani dai Usama ibn Zaid hibbu Rasulillah wa ibn hibbi radiyallahu ta'ala anhuma shi kira da shi kenan masoyin manzo Allah dan masoyin manzo Allah dan Zaid ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhuma kana rijfan nabi ya zama abin kuturnawar annabi sallallahu alaihi wasallam ردف النبي أبن كتر ناور النبي صلى الله تعالى وسلم من عرفة إلى المزدلفة دق عرفة زوى مزدلفة وزال الله صلى الله عليه وسلم سيبوي أصابة بن زيد ثم أردف الفضل دأك كوان مزدلفة za a tashi a taso mumina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya fadlu fadlu ibn Abbas shine ardafa al-fadla sai ya goya fadlu ibn Abbas min al-muzdalifati ila minan daga muzdalika zuwa mina an yi canji kenan qala sai abdullahi ibn abbas yace fakilahuma qala duk su biyu din sun ce wane ne su biyu usama ibn zaid da fadl ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sune ke da wannan tasniya kilahuma duk su biyu din qala sun ce lam yazal nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yulabbi hatta rama hatta rama jamrat al-aqaba annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bai gushi ba yana talbiya rahoton da Usama bai bayar da Fadlul Abbas manzo Allah bai gushi ba yana talbiya sallallahu ta'ala alaihi wasallam har sai da yaje bi akaba aka ce to anan kowa dai inda ya dauka da wani kowa inda manzo Allah dauke shi da wani inda manzo Allah dauki Usama daga Arafa zuwa Muzdalifa kaga shi zai iya karawa sannan fadlu daga muzdalifa zuwa mina shi ma shi zai karawa amma kuma an ce qala duk su biyu sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe baina talbiya hatta rama jabrat al-aqaba wasu suka ce wata kila wa aka dauko daga baya fadlu aka dauko wata kila shi fadlu a usama da aka yi canji yayi sauri ya shiga gaba har ya isa wajen jifa kafin annabi sallallahu ya iso don haka ko da ya iso ya ji abin da yake faɗi ba dan suna kan abin hawan tare ba ba dan suna kan abin hawan tare ba kaga yanzu dole a ce za a ce ya aka yi yake ba da rahoton abin da shi bai kan dabbar wannan maganar fadlu shi aka isa wajen jifa da shi suna kan abin hawa guda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wata ya isa ne ya riga su sai ya tarbi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen jifar har yaji abin da yake yi talbiya ce yake yi zai iya yi wa wallahu a'lam
باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومن استيسر من العدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام باب تقديره هذا باب قال الإمام البخاري رحمه الله باب الإمام البخاري يشي باب تقديره هذا باب wannan babi kenan faman tamatta zai yi magana akan ayoyin alqur'ani dinnan ko wannan ayatul alqur'ani faman tamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام wannan babi na magana akan wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ce duk wanda yayi tamattu'i ya ji daɗi da yin umra ko bil umrati da gabatar da umra ila hajji nan tsakankanin nan yana gama umra ya yi tahalluli ya mai da kayan gida duk abin da ake mai harma da hajji ko mai harma da umra ba yi ya koma yana yi shine tamattu'i sai ranar takwas ga watan zulhijja yau tarwiyati kenan sannan sai ya dawo watan da harma da hajji to kaga yanzu yayi tamattu'i kenan ko kuma a'a a sani ta'arifi duk wanda yayi umra a ashkurul hajji sannan kuma yayi hajji wannan shekarar an dai san ashkurul hajji shawwal zulqa'da ashru zulhijja ko zulhijja din gaba ke da su ne ashkurul hajji ko to in yayi umra a cikin ashkurul hajji kuma yayi hajji wannan shekarar to wato sunansa mai tamattu mai tamattu sunansa ba tare da ya dawo garinsa ba fa kuma bai yi tafiya ba zuwa wata ƙasa mai nisan garinsu yanzu mutumin Najeriya in yi umra a shirul hajji sai ya tashi sai ya tafi Ingila daga Makka in aka auna aka ga masafa matafiyar da tsakanin Ingila daga Makka zuwa Ingila za ta iya maido da shi Najeriya kaga yanzu kuma ya tafiya zuwa ƙasar su ne yanzu in ya dawo ya hajji a wannan shekarar falaisa bi mutamattiin bai zama tamattu'i ba to wanda dai yake a wannan dai tsari shine mai tamattu'i to duk wanda ya tamattu'i bil umrati da gabatar da umra ila alhajji zuwa hajji tsakankanin nan ya ji daɗi domin wanda ya harama da umra akwai abubuwan da aka samu shi na dokoki baya yin su to yana kama umran nan sai ta hadduli sai ya dawo ya ji daɗi ya sa tufafi ya sa turare ya yanki aka yi fa ya komi sai takwas ga wata sannan ya dawo to shine man tamatta abin umrati ila alhajji to wannan kan fa mastaysar min alhadi lallai wajibi ne akan shi ya bada abin da ya sawwaka min alhadi na hadaya an yi fasarori da mastaysar min alhadi wasu ka ce mastaysar min alhadi watan shatu akuya a wata fasara shafin akwai shi ne fasisar min alhaji kamar lam ya je fasiyamu talafati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum wanda ma bai da lam ya bai samu kudin da zai sai hadayar ba haji ɗaya man lam ya ke ko ku a yana da kuɗi amma babu hadayar wanda zai saya ga kuɗin da amma babu hadayar da zai saya man lam ya shi ma ne to fa siyamu talafati ayyamin to me zai tsaya matsayin wannan hadayar da bai samu yin ta ba ko bai samu kudin ta ba ko bai same ta ba ainihin ta to akwai makwahinta menene azumin kwana goma to amma sai Allah tabaraka wata'ala ya tsara ga yadda maza su kasance azumin fasiyamu talafati ayyamin fil hajj sai yayi azumin kwana uku fil hajj a cikin aikin hajji aka ce watan zai yi ne kafin arafa kafin arafa duk da ya sami zai dai yi kafin arafa duk da ya sami wa sab'atin idza raja'tum sannan kuma bakwai kuma kwana bakwai idza raja'tum in kun dawo aka ce in kun dawo zuwa iyalanku a'a in kun dawo daga zaman me na zuwa makka idza raja'tum ke tilka asharatun kamila wannan in ka hada bakwai da uku goma cikakku sun tashi kamila takidi ne kawai ma'anar takidi abinda ko an sa shi ko ba sa shi ba ma'ana tana nan ibabu goma wadda ba cika kama an gane ba goma cika kama sai aka ce takidi ne don a tabbatar da adadin mu haka shi abinda ake nufi mai tunanin shin wai goma ko tara aka ce kamila goma cicicip goma cicicip shi ne ma tilka asharatun kamila ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك mai ba da hadayan nan wanda hadayan nan ta wajaba gare shi in yayi tamattu'i ga wanda watan ahaluhu iyalan shi ba su zamo ba hadir masjid haram mahalarta masallaci mai albarma ma'ana ba ɗan makka ba kaga wannan ta ware ɗan makka ɗan makka in yayi tamattu'i babu wajabcin hadaya gare shi shine ma'ana ɗan makka in yayi tamattu'i babu wajibcin hadaya gare shi lokaci اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وادرج من دار الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين